الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروا الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليكم وأعظم تلك النعم نعمة الهداية والإسلام نعمة أن جعلكم من المسلمين الذين يؤمنون بالله رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا ورسولا إنه حق يجب علينا أن نشكر الله على أن جعلنا من أصحاب من أهل التوحيد ومن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخواننا أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة والفرح والسرور بالتوحيد احمد الله تعالى يا عبد الله على أن جعلك من أهل التوحيد أناس في هذه الأيام يفرحون بأنهم اتخذوا رسولا من رسل الله ونبيا من أنبياء الله اتخذوه ابنا لله واتخذوه إلها ويفرحون في أعيادهم التي تأتيكم في الأيام المقبلة وسبب حديثنا اليوم ليس ردا عن تلك الترهات وتلك العقائد الباطلة ولكن تذكير المؤمنين وتذكير المسلمين بما لديهم بما عندهم في كتابهم وبما قال الله تبارك وتعالى عن هذا العبد الصالح العظيم وهو نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام أولا من المتقرر ومن المتقرر عند جميع المسلمين أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فاعتقاد أن له ولدا واعتقاد أن هناك إلها غيره اعتقاد باطل وصفه الله تبارك وتعالى بأنه منكر وأنه أمر تكاد بسببه السماوات والأرض أن تتفطر يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول الله تبارك وتعالى عما يفعله هؤلاء الذين اتخذوا عبد الله ونبي الله عيسى عليه السلام ابنا لله يقول الله تعالى عنهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقول مذكرا أهل الكتاب أن يتركوا الغلو في حق غير الله قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة أي لا تقولوا إن الله ثالث ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam masu imani da shi masu ƙaunarsa masu sansa kuma masu biyayya gare shi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kula da Allah mu kiyaye shi ya umarce mu ya kuma hana mu mu bi umarninsa mu kiyaye kuma abin da ya hana mu kada mu aikata ya ku bayin Allah mu gode wa Allah akan ni'imominsa waɗanda ya mana a wannan rayuwa kuma mafi girman wannan ni'imomi ita ce ni'imar musulunci wallahi ba ƙaramar ni'ima ba ce Allah ya zaɓe ka ya sanya ka musulmi ni'ima ce babba babu wata ni'ima da ta kai ta ya sanya ka cikin ahlu la ilaha illallah ya sanya ka cikin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta bai sanya ka cikin masu bautawa annabin Allah ba bai sanya ka cikin masu bautawa duwatsu ba bai sanya ka cikin masu bautawa aljanu da mala'iku ko wasu abubuwa dai daga cikin halittun Allah ba ya sanya ka cikin masu bautar Allah, Allah shi kaɗai. To, ‘ya'yan uwa, muna sane da cewa waɗanda ba musulmi ba, suna shirin abubuwan da za su yi na bukukuwansu, to maganar mu a yau ba magana ce ta raddi akan bikinsu ba, don babu abin da ya haɗa mu da bikinsu. Amma lura da cewa wannan duniyar tamu ta koma ta zama wata ‘yar ƙaramar alƙarya kamar ƙauye guda muke, saboda kafofin sadarwa da suke kusantar da mu wajen alaƙa, abin da yake faruwa a ko'ina a duniya, yanzu nan za ka gan shi a gabanka ta hanyar wayarka. To, idan irin wannan abu kuwa ya faru ko yana aukuwa, akwai buƙatar mu faɗakar da junanmu a kan musulmi ya faɗaka, ya yi itizazi da addininsa. ya ji cewa yana kan addinin gaskiya baya buƙatar bin wani addini daban duk adansa duk daɗin da ake ji a cikinsa duk fantamawar da ake a wani addinin ba musulunci ba to kada ya ruɗe ka Allah maɗauki ya gaya mana la ya gurran naka taƙallubun lazina kafaru fil bilad jujjuyawar waɗanda suka kafirta fantamawarsu jin daɗin rayuwarsu a cikin ƙasa kada ya ruɗe ka ka riƙe musulunci kuma kada ka ji wani abu na kokonto a zuciyarka kamar ba a kan addinin gaskiya kake ba addininka shi ne addinin gaskiya domin ku shi ne addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yau zancenmu ya uwa ba wai raddi ne ko akan waɗannan abubuwa na waɗanda ba musulmi ba amma ayoyin alƙur'ani masu alaƙa da wannan kawai za mu karanta mu fassara ka ji maganar Allah akan waɗannan al'amura wannan matsayi kai kuma za ka ɗauka na sani duk musulmi ba shi da kokonto akan waɗannan abubuwa amma ambatansu zai ƙara tunasar da shi cewa ashe in ku wannan shine matsayin waɗannan al'amura to bai kamata a ce har ka saki jiki a ce kana murna da lokacin kirsimaci kana musulmi har kana farin ciki kirsimaci ya zo Allah maɗaukaki ya hana mu duk wani abu da za a taimaka wajen bautar wani wanda ba Allah ba ko murna ko farin ciki da wannan abun ya kamata ka ji matsayin wannan abun a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani na farko kowa ya haddace a cikinmu nan faɗin Allah maɗaukaki ƙul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah ahad shi kaɗai yake Allah ɗaya ne babu wani Allah ban da shi don haka wannan wani abu ne muhkami tabbataccen zance da ba zai ɗauki wata fasara ba babu wani wanda zai zagaye ce maka Allah uku ne Allah kaza ne a'a Allah ɗaya ne shi ne mahalicin sama da ƙasa da ni da kai da kowa da kowa Allah shi ne samadu mawadaci wanda kowa a wurinsa yake bukata shi ne samad baya ci baya sha baya bukatar komai abun kowa amma kowa ba zai rayu ba sai da ni'imar Allah da baiwar Allah da arzikin Allah kowa a wurinsa yake bukata lam yalid bai haifa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba bai taba haihuwa ba kuma shi ba haihuwarsa akai ba don haka wannan shine tabbataccen zance da zai zauna a zuciyarka duk rudani da waɗanda ba musulmi musamman kiristoci suke yi wajen kawo rudani ga musulmi suna wa'azozi da Hausa a ƙauyuka dan jan hankalin mutane akan wannan to ka rike qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad babu wata shubuha da za ta shige ka wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda ya kama da shi babu wani wanda zai zama kini a gare shi abokin kama abokin tarayya wanda yake rike masa mulki ko suke yi tare babu Allah shi kadai yake yana nan kafin komai kafin kowa kuma komai da kowa zai kare shi kuma yana nan baya tafiya ko ina duk wanda ba shi ba to Allah ne ya halicce shi Allah madaukaki har yanzu yana fadakar da ahlul kitabi yana cewa da su ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi a cikin alqur'ani wannan shine irin kiran da Allah yake wa yahudu da nasara ba dan komai ba sai dan tausasawa a gare su bai kira su ya ayyuhal mushrikuna ba kamar kafiran maka masu bauta wa gumaka amma saboda tausasawa sai Allah yake kiran yahudu da nasara yake kiran su ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka taɓa baiwa wani littafi a baya ma'ana ku tuna cewa akwai littafi a hannunku to wannan ma littafin da ya zo yanzu ta hannun annabin ƙarshe to ba farau ba ne cikamaki ne na irin saƙonnin da Allah bai wa annabawansa don haka ku karɓe shi irin yadda kuka karɓi wancan shi ne dalilin ko in ce hikimar kiransu da ya ahalar kitabi Allah ya ce la ta fi dinikum kada ku wuce iyaka a addininku wala ta ƙulu alallahi illa alhaq kada ku faɗi wani abu dangane da Allah sai gaskiya kada ku faɗi wani abu dangane da Allah sai gaskiya in aka ce ya haifi ɗa to ba a faɗi gaskiya ba in aka ce an haife shi yana da mata to ba a faɗi gaskiya ba in aka ce akwai wani Allah tare da shi to ba a faɗi gaskiya ba wala taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Allah yake gaya musu yace shi fa al-masih Isa ibn Maryam innama kawai ma'ana shi ba wani abu bane illa rasulullah manzo ne daga Allah Allah ne aiko shi a matsayin manzo wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce ta kun ita ce kalmar anan Allah maɗauki ya halice shi daga kun fayakun ya ce ya kasance kuma ya kasance ya halice shi da uwa babu uba menene abun mamaki dan an haifi mutum da uwa babu uba a rashin uba sai waɗannan mutane sai suka ce ai ubansa shine Allah to ba haka bane to me za a ce dangane da annabi Adam wanda aka halicce shi ba uwa ba uba shi ba uwar ba uban haka Allah halicci annabi Adam إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تهكى النبي عيسى ألا ملكك يحل تشيشي ألقاها إلى مريم وروح من wani rai ne daga cikin rayukan da Allah yake halitta shine ma'anan wannan irin yadda Allah ya halicci kowane rai to haka ya halicci ruhin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce fa aminu billahi to ku yi imani da Allah ya ku ahlul kitabi wa rusulihi da manzanninsa ya aiko manzanni da yawa to ku yi imani da su wala taqulu salasa kul kuka ce salasa ma'ana ku je ku yatsi da wannan kalma ta salasa abinda ake nufi ta trinity ta cewa Allah uku ne da Allah uba da Allah da da ruhi mai tsarki kul kuka faɗa in ji Allah ashe kun ga wannan zance ya musulmi ba sabon abu bane da aka same shi a zamanin yanzu ballantana ka ce qur'ani bai magana akan wannan ba don haka kana da damar kai bincike ko gaskiyar a can take ba anan ba shi yasa muka zabi yau mu karanta waɗannan ayoyi babu wani dogon bayani illa ka ji maganar Allah akan wannan zance sai Allah ce in tahu ku hanu khairan lakum haka shi yafi alheri gare ku innamallahu ilahun wahid Allah abin bauta ne guda ɗaya shi kaɗai subhanahu ya tsarkaka daga a dangana masa ɗa ya tsarkaka daga a dangana masa mata an ya kuna lahu walad shi ne ya tsarkaka ya fi ƙarfin ta'ala ya yi sama ya wuce a ce yana da ɗa lahu ma fi samawaci wa ma fil ard dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakarsa ce halittarsa ne bayinsa ne wakafa billahi wakila kuma Allah ya isa a matsayin wakili Allah ya isa a matsayin wakili ma'ana baka buƙatar wanda zai baka kariya ya wakilce ka wajen kare ka da tsare ka tunda shi ya halicce ka to baka buƙatar kowa Allah ya wadatar da kai a wata ayar Allah madauki yana cewa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum kace musu ya ku ahlal kitabi kada ku shishigi a cikin addininku غير الحق أبن دبا قسكيا با ولا تتبعوا أهواء قومي كركبي سنزو شيرو سمتاني قد ضلوا من قبل وأن سكبتي قباننا كافريكنا مشركي كركبي سو وأضلوا كثيرا كما سكبتا ديوة وضلوا عن سواء السبيل كما سكبتا لغا كان سكير تفركي تفركي مديديتي الله مدوككي أكما سورة مريم يكي شوى ذلك عيسى بن مريم wannan labarin da aka baku na haihuwar annabi isa ɗan maryam bayan allah maɗauki ya ba da labari yadda maryam ta haife shi sai ce zalika isa ibn maryam wannan da aka gama baku labari shine isa ɗan maryamu qaulal haqq magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda su kafirai suke kokonto a ciki to ga magana ta gaskiya hakika ka karanta suratu maryam ka ji yadda Allah madaukaki ya girmama shi ya faɗi magana mai girma a kansa shi yasa mu a musulunci addinin mu bai karantar da mu in wanda ba musulmi ba ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zagi nasa annabin ai mu dukkan annabawan namu ne annabi Isa namu ne bal musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da annabi isa amma yarda da shi a matsayin me yarda da shi a matsayin manzo a matsayin bawa ba a matsayin Allah ba a matsayin dan Allah ba Allah madaukake yana cewa har yanzu ma kana lillah an yattakhidha min waladin subhana bai kamata ba bai dace ba ga Allah ya riki da subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi shi lamarinsa yadda yake shine إذا قضى أمرا إن يهكن تأبو يأوكو فإنما يقول له كن فيكون shi yana cewa abin ne ya kasance sai kawai ya kasance me ya abin mamaki an ce ɗa ya fito daga cikin maryam kuma ya fito da duniyar gaba ɗaya akwai ta babu ita amma Allah ya samar da ita da kun fa yakun Allah ya ce a samu sama aka samu sama a samu ƙasa yadda yake so kuma haka ya zubo halittunsa shi kadai babu wanda ya taya shi to in an haifi wani da uwa ba tare da uba ba ba dalili bane da za a ce masa ɗa ga ubangiji Allah madauki yana cewa har yanzu wajen hukunci akan masu wannan yace laqad kafara alladhina qalu lalle waɗanda suka ce inna allaha huwal masih ibn maryam cewa Allah shine masihu dan maryam dan maryama laqad kafaru to sun kafirta inji Allah sun kafirta waɗanda suka ce annabi isa shine Allah ƙul ka ce da su faman yamliku lakum min Allah shay'a wane ne zai mallaka muku wani abu in arada Allah in arada kai in arada an yuhlika al-masih in Allah ya nufin ya halaka shi masihun shi kansa wa zai muku wani abu in Allah ya nufin ya halaka shi shi dan maryam wa ummuhu da mahaifiyar tasa wa man fil ardi jami'an da duk wanda ke bayan ƙasa in Allah ya so ya halaka su wane ne zai iya tsare ku ya hana ku daga wannan Allah ba hakan zai yi ba amma inda zai yi babu wanda ya isa ya hana shi sai ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa da ƙasaita da mallaka da iko da ke cikin sammai da ƙasa to dinna Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu ya khuluqu ma yasha yana halittar abin da yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sannan a wata ayar yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle masu cewa Allah uku ne Allah shine ɗayan alloli guda uku to sun kafirta shi ma wannan a qur'ani yake ba tafsirin wani malami bane ballantana kaji wai a zamanin yanzu wani mutum kaji yana cewa wai ba za a ce wa kiristoci kafirai ba ba za a ce wa yahudawa kafirai ba Allah ne faɗa cikin alkur'ani me ma'anan kafirai sun ki yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullun nakan faɗi mu musulmi mu ma kafirai ne da kiristanci kafirai ne da yahudanci ma'anan kafircewa abu baka yadda da shi ba to ba su yadda da Allah ba a matsayin shi kadai kuma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo da Allah ya aiko ba to kago ko lalle sun cancanci wannan hukunci don haka wanda suka ce Allah ɗayan alloli guda uku ne to sun kafirta in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu abin bauta sai abin bauta guda ɗaya sai ce wa illam yantahu in ba su daina ba in ba su tuba ba amma ya ƙulu na suka in ba su tuba daga abin da suke faɗi ba Allah ce la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle waɗanda suka kafirta a cikin su ma'ana Allah zai azabtar da kafirai shine abin nufi ma'ana wannan hukunci ne cewa lalle abin da suke aikatawa kafirci ne sannan Allah sai ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin ba sa tuban wa Allah ba ma'ana su tuba su koma zuwa ga Allah kuma su nemi gafarar zunubansu ku duba fa ku gani wannan yana nuna mana fadin rahamar Allah da gafararsa duk girman zunubinka Allah na kiranka ka tuba mun taɓa yin hudu ba akan wannan cewa ƙofofin tuba a wurin Ubangiji a buɗe suke duk girman laifin da kake Allah na baka dama ka tuba don haka mai zina mai luwatsi mai cace mai kaza da kaza da shaye-shaye ƙofar tuba a gare shi a buɗe take ba korarsa ake daga addini ba tun daga mai kafirci ma Allah ya ce afala ya tubu an ce musu shin ba za su tuba ba su nemi gafara Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai sai Allah ya ba su labarin haƙiƙanin wane ne annabi Isa mu yi haƙuri anan za mu tsaya Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun masihu ɗan maryam ba wani abu bane illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabaninsa an yi manzo kafinsa an yi manzo kafinsa an yi manzanni da yawa gabaninsa wa ummuhu mahaifiyarsa da ta haife shi Allah ya ce siddiqatun mace ce mai gaskiya siddiqa mai gaskiya mai yawan gaskatawa tunda ta yadda Allah ya mata bushara za ta samu ɗaga ta budurwa ba ta taɓa haduwa da namiji ba amma Allah ya ba ta ɗa kuma ta yadda cewa daga Allah ne to wannan shi yasa ta cancanci sunan siddiqa kamar yadda sayyidina abubakar ya cancanci sunan siddiq saboda yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma siddiqa ce cewa ita mai gaskiya ce kuma mai yawan gaskata Allah to sai Allah ya hada su su biyu da annabi Isa da mahaifiyarsa sai ya ce kana kana ya'kulani at'am sun kasance suna cin abinci dawa dawa da Maryam da ɗanta Isa ɗan Maryam ku duba a Qur'ani kullum Allah sai ya rika kiransa Isa ɗan Maryam saboda ya tuna mana cewa shi fa ba ɗan Allah ba ne ɗan Maryam ne to da shi da Maryam suna cin abinci Allah ko mun ji menene shi as-samadu ne Allah baya ci baya sha don haka Maryam ba Allah bace annabi Isa ba Allah bane kana ya'kulani at-ta'am sai Allah ya ce unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat ku duba ku gani irin yadda muke bayyana musu ayoyi inda masu lura ne wannan ya ishe su abin lura Allah baya cin abinci Allah baya sha Allah baya bukata Maryam ko ta ci abinci Annabi Isa ya ci abinci mutum ne ita ma mutum ce to shine Allah madauki yake gaya musu qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a yanzu ku kwa bautawa wani wanda ba Allah ba wanda bai mallaka muku ya kaɗe muku wata cuta ba Allah ne kawai mai ɗauke wa mutum cuta Maryam ba ta ɗauke cuta annabi Isa ba ya ɗauke cuta haka nan dukkan annabawa ba sa ɗauke cuta ba sa kawo amfani Allah shi kaɗai Allahu alladhi la ilaha illa hu shine kawai yake ɗauke cuta muna roƙon Allah subhanahu Allah ya ƙara mana tauhidi ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقانك ألا كتبتد توحيدي أزكى تمو ألا كدور مؤ ka tabbatar da mu har ƙarshen rayuwarmu akan wannan musulunci musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya rayu a kansa ya karantar da shi ya tafi ya bar al'umma a kansa Allah ka samu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mabiyansa a cikin masu imani da shi ba a cikin waɗanda suka karkace ba ya Allah duk wani rudani na duniya kada ka sa ya girgiza mana imanin mu duk abin da yake faruwa a ruɗa ka da talauci da makamancin waɗannan abubuwa ya Allah muna roƙonka ya Allah karka bari a ruɗa mu duk abin da zai je ya dawo Allah ka bar mu akan addinin musulunci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب